والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shashi daga watan biyar shekara ta 1441 wanda ya dace da sha biyu ga watan daya shekara ta 2020 a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya za mu tashi a babin قوله عز وجل فإن خفتم farijalan aurukubanan har zuwa ƙarshen aya a cikin wannan littafi na sayi bukari bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال ابن جبير كرسيه علمه يقام بسطة زيارة وفضلا وأخرج أخرج أذن ولا يقوله لا يسأل لا يسأله آداني أسألني والآد والأيد القول الصنع نؤاخ ونؤاخ نؤاخ لم يتسنى لم يتغير فبهت ذهب حجته ذهبت حجته خاوية لا حاجة فيها وروثها أبي أبنيت أبنيت أبنيتها أبنيتها أبنيتها تنشرها تخرجها إئثار ريح آسف تهب تهب من الأرض إلى السماء كعبود كعبود كعبود كعبود فيه نار وقال ابن وقال ابن عباس سلم ليس عليه شيء وقال اكرمة والد مطر شديد التلف الندى وهذا مثل وهذا, وهذا مثل عمل عمل المؤمن يتسنى يتغير قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك النافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رضي الله عنهما قال إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي فيصلي بهم فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى فإذا صلى الذين معه ركعة استعقلوا مكان الذي لم يصلوا ولا يسلموا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا معه ركعة فيصلوا معه معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل فيقوم كل واحد من كل واحد من طائفتين من طائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيقول كل واحد من الطائفتين من طائفتين قد صلى ركعتين من الطائفتين من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها وقال مالك قال مالك لا أدري عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
wannan wannan ayar tana magana ne akan wato sallar tsoro yaya ake yin sallar tsoro kamar yadda ya zo a cikin hadisai masu yawa idan an je jihadi allah maɗaukin sarki bai sar yadda wajibcin sallah ba hatta akan almujahidun wanda suke filin daga wannan iya nuna wani abu yana nuna mana muhimmancin sallah babu yanayin da aka ɗauke wa mutum ya yi sallah ko yana da lafiya ko bai da lafiya yaushe ne ne za a ce mutum ba su yayi sallah ba shine lokacin da baya cikin hayyacinsa lokacin da hankali ya rabu da jikinsa to wannan tun da baya da hankali to kaga wannan babu taklifi a kansa amma matukar mutum yana da hankali to lallai sai yayi sallah dole sai yayi sallah hatta a jihadi kana tunanin wani zai zo ya kashe ka idan lokacin sallan nan yayi lalle sai an yi sallah shi yasa aka samu ayoyi a cikin qur'ani akan sallar tsoro aka samu hadisai masu tarin yawa akan wato yin sallah ta tsoro to anan imam bukhari ya dauki ayar ne ya dan gutsutsura ta ya dauki wasu kalmomi waɗanda suke buƙatar ƙarin bayani sai ya fassara mana su don mu samu sauƙin gane jawabin ya ce wa ƙalabnu jubair ibnu jubair yana faɗa shine sa'id ibnu jubair kamar yadda ibnu abi hatim ya faɗa a cikin tafsirinsa na farko dai ya kawo ayar fa'in khiftum farijalan aw rukbana idan kuna jihadi kuna jin tsoron abokanan gaba fa in khiftum in kuna jin tsoron wato alkhuf min al'adu abokanan gaban ku abokanan fada to lalle fa sallan nan ku yi ta rijalan kuna tafiya a kafa aure kubanan ko kuma kuna kan abin hawa daman mai yaƙi ko dai mutum yana tafiya a kafa a filin daga ko kuma yana yaƙi da takwabi a hannunsa da ainihin wato doki ko raƙuri to in kuna jin tsoro fasallu rijalan ko dai ku sallah kuna tafi a ƙafanku rijal ɗin jam'i ne na rajil jam'i ne na rajil kamar ƙiyam da wato kamar ƙa'im da ƙiyam rajil da rijal ƙa'im da ƙiyam farijalan a rukubana fa'ida amintum idan kuma kun samu aminci daga abokanan gaba kuna da kwanciyar hankali ba kwa jin tsoron za su kawo muku farmaki to za ku yi sallah ku noman kuna zaune kenan abinda ake nufi da ku yi sallah kuna akan kafafuwanku ko da kana tafiya za ka yi sallah kana dauke da takobi kana tafiya kana sallah ko kuma kana zaburar dokinka kuma duk kana sallah ka haɗa abu biyu ga yakin ga kuma sallah to amma an samu aminci wa zalal khawf tsoron ya kauce to wannan ai sallah kuma ambaci Allah fazkurullah fazkurullah anan ana nufin aqimu salatakum ku tsayar da sallolinku kamar yadda aka umarce ku da cikakken ruku'i da cikakken sujada da tsayuwa da zama amma sallar rijalan aw rukbanan fi halatil khawfi ai ba lalle a kula da waɗannan abubuwan ba ba lalle a samu cikakken ruku'i ko cikakken sujada ko cikakken tsayuwa ba ana yi dai haka sama sama amma dai dan a sauke nauyin sallah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ku ambaci Allah ma'ana ku sallah cikakkiyar sallah kamar yadda Allah ya sanar da ku abinda ku sance kun sani ba da ba ku da ilimi Allah ya ba ku ilimi ma lam takunu ta'lamun Allah ya koya muku sallah Allah ya muku bayani yadda za ku yi sallah da ba ku iya ba yanzu kuma ya koya muku ya muku bayani ta hanyar annabinku محمد صلى الله عليه وسلم سيجي قال ابن جبير سيد ابن جبير يجي وسع كرسيه كلمة وسع كرسيه السماوات والأرض أنا نفهم وسع علمه تسمية للصفة باسم مكان صاحبها علم الله تبارك وتعالى ya yalwaci sammai da ƙasai ga baki daya akan iya abbara ko a fassara ma'anar da mulki wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wasi'a mulkuhu mulkin Allah tabaraka wa ta'ala mai mulki mai sarauta yana zama akan kujera sanannen abu ne har ma a ce wannan kujerar sarki ne ko gadon sarki ne shi yasa suka ce li julusihi alaihi tasbiyatun lil ali bismi al mahall mulkin ubangiji tabaraka wa ta'ala ko ilimin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yalwaci dukkan sammai da ƙasai duk da wasu na ganin za a tafi da shi a zahirinsa kujerar mulkin Allah kursi ta yalwaci girmanta ya yalwaci sammai da ƙasai wasu kuma sun fassara kamar yadda ibn jarir ya fassara ishara ce ila annahu la kursi fil haqiqa wala qa'id innama huwa mujazun min ilmihi kama fi ghairihi mimma sabaqa wasu kuma suka ce a ba majazi ba ne zahiri ne kamar yadda fada jismun bai ne dai al'arshi shi sa aka ce kursai ma'ana lalle ne akwai wannan kujera wacce take fadinta girmanta ya fi samai da gasai saboda akwai hadisin abu zar al-rifari ya ce ya rantsi da wanda raina yake hannunsa da samai guda bakwai da ƙasan nan guda bakwai ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة wancan fassara ta farko tawili ne wannan fassara ta biyu zahiri ne akwai kujera akwai wanda ya ke ma'abucin kujerar shi ne Allah saboda abun zarri ya faɗa annabin rahama yana faɗa cewa na rantsa da wadda raina yake hannunsa kun ga samman nan guda bakwai daga sannan guda bakwai ga baki ɗayansu idan ka haɗa su da kujerar Allah kursiyin Allah yadda ka san wani halka kamar wani abu ko zobe haka ka ɗauke shi ka jefa shi a cikin daji zobe ka kalli zobe shine kamar halka wani kewayayyen abu mudawwar ka ɗauke shi ka wulla shi a cikin daji idan ka haɗa sammai bakwai duka da ƙasai bakwai duka ka ce za ka kwatanta girmansu kursi da ya akwai kursi akwai al'arshi kujerar nan ta Allah ta wato Allahu Akbar. Ita kursiyun nan an ci ayatul kursiyu ko? Wasi a kursiyu husama wato al'abdu. Kursiyun nan a hadisi kujera maudi'ul kadamai ne, gurin saka kafafuwa ne. ana cewa kafa ne don hankalinku ya iya ɗauka ba wai irin kafa ta ko irin taka ba kaga kafar kaza ba iri ɗaya ba ne da kafar kujera kafar mota ba iri ɗaya ba ne da kafar mashin kafar kiyashi ba iri ɗaya ba ne da kafar doki so don an ce kafofin ubangiji ta'ala sunan ne kawai amma allah ya san me yake nufi yaya yaya suke so wannan kursiyin kujerar mulki kujera aka ce maudu'ul qadamain wurin dora diddigi kafafuwa guda biyu na ubangiji wanda suka dace da shi ba wanda ya sani sai shi tabaraka wa ta'ala to in kana so wai wannan a kwatance a dan kwatanta ma girman kaga sammai guda bakwai dukansu kaga ba wanda ya san girman sai Allah kaga kasai guda bakwai dukansu kaga wani ba sun girman sai Allah to ka haɗe su ka ɗauko wannan kujerar da muke magana ku siyo in kana so kai comparison ka haɗa girman ka auna amma ka ɗauki zobe ne zobe da ka sani ka wulla shi a cikin daji ina jin neman sama ka gamu da aiki a daji mai girman mai girman zubin zai wadaci to wannan sammai da kasai din gabaki ɗaya kamar wannan zubin ne kursiyin kuma kamar wannan dajin walillahi al-masalul a'la shi yasa shi lamarin ubangiji sai dai a dan gutsura ma a gaya maka kurin amma haƙiƙanin yadda al'amarin yake Allah kare ya barkan sani Allahu akbar الذين يؤمنون بالغيب مؤمنين سنة واسي إيماني لغيب نعم وانا شيء غيب تو إن كما كدكو كرسيهم إن كدكو على أرشي كما ها ita kuma kursiyun ka hada ta da al'arshi wannan kujera wannan gado ko a tunanin mu ai mun san akwai bambanci tsakanin kujera da gado ko to al'arshi gadon mulkin Allah to in ka hada ta da girmanta da wannan al-kursiyun to kamar fifikon wannan dajin ne da wannan da wannan zoben ka ce ka ɗauki kursiyin ka wulla ka ɗauki wannan kursiyin ka jefa ta ka ɗauki wannan zoben ka jefa shi a daji to in ka ɗauki kursiyu ka haɗa shi da al'arshi to kamar wannan zoben ne da wannan dajin nesa ba kusa ba ba za su haɗu ba shi yasa hadisin da yake cewa za a ga Allah ranar tashi a kiyama a gidan aljanna din nan to sai ka tsaya kai tunani ya za a ga Allah wannan kuma wani abu ne da kawai sai dai ka haƙura ka jira a ina ya fi ƙarfin akwai abin da ya wuce tunaninka malam idan ka buga ka buga akwai inda za ka tsaya dole muna da iyaka na'am na'am eh wallahi ai ba karamin ni'ima ba ne maka ji ko Allah ma ya tashe ka ma cikin masu imani ma wai ka san Allah ka yi imani da Allah yanzu wanda ake bayanin girmansa da matsayinsa irin wannan baka yi imani da shi baka yadda da shi ba ya za ka yi da kanka ga su halittun nan yana da su bila adadin ba kai ɗaya ba ne kuna nan da yawa ya Allah ka ƙara mana imani da kai Allah ka ƙara mana imani da kai yi mana amma wai duk da haka wani ma kuma wani shi bai ma yadda akwai shi ba ma babu ma kawai yanzu su ba su yadda ma akwai Allah ba kawai duk abin da ke faruwa nan kawai ba Allah ka duba mu ta kwana muna tashi mu ciwo mu warke a mutu a haihu abu kaza ya faru wani shi bai ma yadda ma akwai Allah ba kawai babu kawai rafkana gafala to yanzu kun ji ma'anar wasu ya kursi ko wasu ya kursi hussa ma wace al'abu shi sa ce kiyaye sammai da kasai din bai gagaran Allah ha na wala ya udu hibzuhuma wa huwa al-aliyyul azim wala ya udu wa yabzuhuma ba wani mai mulki da ya kai Allah mulki wasa ne mulkin wani ba Allah ba wasa kasan wasa ko mulki ba wanda ya kai Allah shi yasa aka ce malikul mulk mamallakin mulki mu namu kawai suna ne wa zadahu fil khalqi basta ana nufin daluta ne Allah ya masa ƙari wato yalwa zadahu ay talut basatan ziyadatan wa fadla ya masa ƙari cikin ilimi ya masa ƙari akan wato halittar gangan jikinsa wani mai mulki ne talut Allah ya bashi wa zadahu fil khalqi bastatan ya bashi girman jiki a halitta ya kuma bashi yalwar ilimi ta ahala bihi ma an ya'ti mulk da su ne ya zama cikakken mutum da zai iya yin mulki mutum ne shi daluta aka ce babban mutum mai girman jiki babban mutum ne dalut shi ne ma'anar waza da hufil kalbi basar rajulan jasiman ga ilimi ga ƙarfi na iya yaƙar abokin gaba ga juriya a yakin wani sarki ne mai mulki kalmar afirka alaina sabaran daidai take da anzil alaina sabaran afrik anzil allah ka saukan mana a wannan yaƙi da muke yi ka ba mu haƙuri shine afrig alaina sabran wa sabbit aqdamana ka tabbatar da daga daga mu karba mu da juyawa da baya wala yaquduhu hibzuhuma kalmar yaquduhu daidai take da la yusqiluhu kulawa da kare sammai da kasai baya yi wa Allah nauyi bai gagari Allah ba ya kula da sama da ƙasa bai gagare shi ba akan ce adani ana so a ce ya udu hudun kalmar adani askalani akwai al'ad kamar al'ad ya mun nauyi adani akwai al'aid zal'aid zal'aidi innahu awwab zal'aidi zal'uwati ma'abucin ƙarfi la ta'khudhuhu sinatun sinatun ana nufin nu'as gangadi Allah gangadi baya kama shi to baya gangadi ballantana yi bacci bacci rauni ne ai gangadi rauni ne kana bukatar ka huta shi baya gajiya kai ne kake gajiya kuma aka liƙa rayuwarka da baccin nan dole yana daga cikin zaman lafiyanka ka rinka yin bacci da zarar baka bacci to kana samu ka samu matsala saboda yanayin gangan jikin naka dole sai ya huta dole ne to Allah baya buƙatar hutu dan me zai gangadi kuma baya gajiya la yalhaqu ta'abu gajiya ba ta riskar ubangiji to ya za a yi bacci ya za a yi gangadi haka ibn abbas yake cewa fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna kalmar lam yatasanna duba abincinka duba abin shanka lam yatasanna daidai yake da lam yataghayyar bai canna bai canja ba bi mururi zamani duk shudewar zamani duk wucewa baya canjawa shine lam sanna Allah ya rike abincin ya hana shi lalacewa in Allah ya ga in Allah ya ga dama abinci sai shekarar dubu bai baci ba shinkafa da miya sai shekarar dubu Allah ya rike ta ya hana ta canjawa duk wannan ana nuna ma isar Allah da mulkinsa abinda kake ganin bai zai yi ba shi a wurinsa sai ya yi yanzu misali ai an sani ba a haihuwa dole sai da namiji da mace tarayyar aure sai da namiji da mace shine zai za su haifar da ɗa to don Allah ya nuna mana shi ɗin mai iko ne ya yi ɗan ko ba ba uwa ba uba ɗin sai ya halicci annabi adam kuma shi ma mutum ne ya halicci annabi adam don a nuna maka an isa to sai kuma ya zo ya daɗa halittar annabi isa shi kuma da uwa ba uba shi da uwa shi kuma ba uba kuma ga shi isan yana nan har annabi ne da wasu ina baban shi babu ina mahaifiyarsa ga ta nan dai nuna maka cikan mulki da isarsa da ƙudurarsa da kamalarsa wai duka wannan mai ma'anarsa ka yi imani da shi ka huta ka yadda fa yanzu ko anan duniya ne za a zo a yi maka wani abu dole ka sallama ka miƙa yanzu misali idan larura ko ciwo ya samu mutum aka kai shi asibiti aka ce za a masa wani nau'i na aiki wannan ɗan uwansa ne faɗan adam akwai allurar da za a ma allura ce duka duka bai wuce rabin minti ba an soka maka ita malam baka mutu ba amma wallahi daidai da wannan hannun baka isa ka daga shi ba gashi kana numfashi kana gani ko kuma a sa maka bacci sai lokacin da suka ga dama ka tashi wannan faɗan uwanka ne dan adam in ya soka maka wata allura sai ce ba za ka tashi ba sai bayan awa kaza kuma wallahi baka isa ka tashi ba a keta jikinka a ɗauki wuka a yayyanka reza a daddatsa a fasa jikinka yadda ka san ana fidar akuya a ɓalla ƙashinka dufa ba za ka ji ba akuya ka taɓa gani yadda mai fiɗa ke fiɗa akuya ko a buɗe cikinta ga jini ga hanji a ɗebe hanjinka a tura shi nan gefe a shiga a je a ɗauko wata cuta a yanko ta a ciro jini ne ta zuba a ta sa auduga ana gogewa duk kana kwance ma mutuwa kai ba sai ka ji an ce ai za a shiga da wani ai ɗakin tiyata ai ai masa addu'a su gama yi maka tas ko a feɗe cikin mace ta saba tana haihuwa a fede a ɗauko ɗan ga baki ɗaya yana kwance su ciro shi su ɗauko shi su ɗiɗɗinke su ɗaɗɗaure duk abin za su ɗaure a daɗa soka mata a allura a sake ta sai bayan wasu awanni sai ka farka sai a fara baka kaza a fara baka kaza har ka taso ka fara zage-zage ma daga baya wai ka warke wai kai abin da ke so gane wani faɗan uwanka ne ɗan adam yana da ikon ya maka wannan kuma ka yarda yanzu duba kwakwala duba kan nan wannan kan da kake ganin su jifa ba wani kofa wato wani kashi ne yadda ka san hula kwano dan nama ne kurin a saman sanan gurin yanzu in aka samu wata matsala sai su fasa nan din haka za su kwale shi kwal kwal sai sun karya shi wannan kashin da jijiyoyi fa a cikinsa da wane ne da mai sauransu su ɓare a shiga cikin ƙwaƙwalwarka a je a ɗauko wani abu ko a cire wani abu a dawo a liƙe shi a mai da shi duk wani ɗan uwanka ne ɗan adam yake kana kwance ba yadda za ka yi in sun ga dama su ba wa kare ma ya cinye ka ba yadda za ka yi amma fa ka yarda amma aikin Allah baka yadda ba akwai rafkana akwai gafalar da ta wuce wannan mutum ya rayuwa ya bauta Allah ko yana jayayya da sha'anin ubangiji kai dinwa kuna kallo ne wannan ɗaya ne daga cikin ayoyi biliyoyi da ubangiji yake nuna maka ɗan adam ɗan uwanka ma ya bashi wani ilimin da zai iya sarrafa ka ballantana shi da ya halice ka yanzu garin nan gabaki da yawan garin nan malam akwai makamin da idan aka sake shi makami a iska ne in aka in suka bunka shi suka sake shi duk inda iska ta kada to na abin su ya shiga kuma duk wanda ya shaƙe shi ya mutu eh idan kuma mutum ya nisan kwana hatta 'ya'yansa da jikokinsa sai ya affectin ɗinsa wannan in ɗan adam yana so ya abin nan me wai ake ta rikici a duniya akan nukiliya bom din nan da ake jin tsoron kada a sake shi wannan dan adam ne fa yi shi wani bom ne fa yi shi in an sake shi fa bilal azimu duk afirka sai an halakar da su a kwana ɗaya kwana biyu kowa sai ya mutu ka duba wata ƙaramar tashin alƙiyama in sun gada ma su tashi duniya ma kowa ma a harba ma kowa ma a kashe kowa ma wannan ɗan adam ne ya yi shi kuma wannan makamin fa yana nan a ajiye da shi ake barazana in an taɓa mu ce wallahi za mu harba shi kowa ma ya mutu wannan kasar da shi ke karfa ki sake karfa a sake nukiliya din nan ke karma ki shi ne fa ake ta barazana yanzu wannan kasar ta mallaka wannan kasar ba ta mallaka ba iska kawai kaga yanzu ba muna numfashi ba kana shakar sa zancen ka ya kare wannan dan adam ne dan uwanka yake iya yi shi yasa aka ce manzon Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa jin tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me Allah ya sanar da shi shi waye to shi yasa wanda ya fi ka sanin ubangiji sai ka ga ya fi ka jin tsoronsa Allah ka ƙara mana imani sai ba fubuhita alladhi kafar kalmar fubuhita alladhi kafar ana nufin namrud ne zahabat hujjatuhu bai da hujja fubuhita alladhi kafar hujjarsa ta tafi bahata zahabat hujjatuhu bahata wannan shine dalilin da yasa annabi ibrahim ya rinjaye shi sai kalmar khawiya da Allah ya ce aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha kalmar khawiya in an ce abu khawi kamar mutum ya zauna bai da mai dauke masa kewa wani ba zan zo dauke ma kewa ai wani an bashi ba mai shi kadai khawiyatun ala urushiha mana la anisa fiha anis mai dauke maka kewa in aka ce mutum sunansa anis ana sa suna anis ana nufin mai dauki kewa anis eh la ba anisa ba anis anis mai dauki kewa in an ce khawiya abu khawiya babu mai dauke mai kewa sai urushiha khawiyatun ala urushiya kalmar urush tana nufin abniya abniyatuha urushiha abniyatuha gine-ginenta me ake nufi gine-ginen sun rugurguje sun rushe gaba ke daya qala anna yumi hadhihi allahu ba'da mutu yaya Allah zai raya wannan bayan bayan bayan ta mutu ya Allah zai raya wannan al'umma ya Allah zai raya wannan gari garin ya gurguje ba kowa ya zama kufai Allah ya matar da shi shekara ɗari fa a mata Allahu mai a ta'amin sun ba a sau shekara ɗari ba a kashe mutum shekara ɗari sannan a tashe shi don a nuna maka gaskatuwar tashin alkiyama kalmar annu'as na gaya muku ana nufin asina kai السنة لا تأخذه سنة أي لا تأخذه نعاس جنجئي كما يدعو الله إلى عباس يفنى دو وانظر إلى الإذام كيف ننشزها كلمة ننشزها نخرجها ننشزها بتروى دوبا كسوسوان كيا يزام وبتدسو نعم eh wannan kasuwan jaki afwan yaya za mu fitar da su bayan ya diddike ya riɓe ya zama saura kashi Allah Ubangiji ya tattaro kashin a sa masa nama ya tashi kurin kaga yana kuka Allahu akbar kalmar i'sarun fa asabaha i'sarun fihi nar yace rihun asifun tahubbu min al-ardi ila as-sama'i ka'amudin fihi nar wata iska ce mai ƙarfi wadda take tasowa daga ƙasa ta yi sama in an ce rih asif iskar da take tashi daga ƙasa ta yi sama akwai iskar da take zaga sama ta yi ƙasa akwai mai zagaya amma rihun asif wanda za ta tashi Allah ya tashe ta kamar guguwa tana murdawa tana yin sama tana yin sama tana yin sama tana yin sama ta miƙe kamar fila kuma da wuta a cikinta da wuta a cikinta ka amudin fihi nar duk abin da yake gefenta sai ta kone shi wannan iska din Allah ta da rihun asif sai ta kone sai ta kone komai wai wannan abin da ake nufi ana buga misali ne ga wanda zai zo yana aikata aikin alheri sannan sai ya zo ya aikata abin da zai rushe aikin nasa kamar iska ce idan ta tashi tana tattare da wuta ta ƙone komai Allah ka kiyaye mu wanda zai zo yana sallah yana ibada yana karatu kuma ya zo ya saka riya ko yana sadaka ko yana taimakon wani sai zo ya saka riya riya shine ka yi abu don a ce ka yi riya ka yi abu don a san kana yi zuma riya ka yi abu ba don Allah ba kana son yabo ka yi ne don a ƙara maka girma ka yi ne don a yada a ce kai wani ne ka yi ne don su gaishe ka kana ba su taimako saboda ka samu yawan masu zuwa suna maka fadanci to mai aiki yana riya ba don Allah ba to kamar mutum ne izo ibunka wata wuta da iska in wuta ta hadu da iska ƙone komai take kamar gobara ne tana ta cinyewa ana jama'a ana asara a kashe wutar nan jama'a ana asara to wanda ya wanda ya riya kamar wannan riyan zuwa take tana cinye aikin alherin har wancan aikin da kai fa mai kyau din tana ta cinyewa tana ta lalata tana ta lalata sai mutum ya wayi gari ya yi karatun qur'ani yana gadara ya yi sallah yana gadara ya yi wa'azi yana gadara ya yi sadaka yana da kuɗi yana gadara ya taimaki mutane yana gadara ya kai su umra ya kai su aikin hajji amma daman ya yi ne don su yabe shi ta cinye shi gurmus wannan shine bala'in Allah ka kiyaye mu bala'in yin aiki ba dan Allah ba kuma Allah ya jarrabe mu akan kalla muna son yabo muna son mu yi a ce mun yi yawwa muna son burgewa wallahi haka Allah ya dan adam kwarai da gaske yanzu taimako in kai wa mutum in ba kai da gaske ba taimako wallahi tallahi mala in ka ji bai gaya wa mutane ba sai ka ji wani baranka taimako ka je ka bayar a wani guri in ba a yada aka ce ai kai kai kaza ba sai gama ba za ka sake zuwa ka bayar ba kai rabu da su ka je kai ta ba su ma ba sa faɗa ka ba su ba sa faɗa ka ba su to ba Allah ka ba ba wani bai yadda ya ba da abu ba a sanar ba ba a yi bayani ba bai yadda ba to kaga wannan idan ka lura idan ka lura ka duba kenan shi bai damu wai Allah ya san yayi ba tunda shi kam Allah in ka yi dan shi ko a faɗa ko ba da ba ai ya sani ba shi yasa kai ba to yayin da mutum ya wayi gari dan Allah ai mai karatun Qur'ani nan magana nan wannan wannan waye mai karatun Qur'ani nan yana jefa mu cikin hadari Allah baya so ana karanta Qur'ani ana daga sauci ana ko dai mu yi shiru ko yi shiru karatu amma ba ilimi ba wayewa mutum yanzu an ce in ana karanta ƙur'ani dole a shiru haɗari fa suke jefa mu ciki ko dai mu yi shiru ko su yi shiru da za ka zo masallacinmu muna karatu kana ɗaga mana sauti duk wanda aka gan shi yana yi ko ya hau sama ba kowa ko ya bar masallacin ko kuma mu haƙura mu bashi ita yin karatun ko ya zo mu bashi lasifika ya ta ɗaga sauti ana ji wannan wani irin jahilci ne wannan mutum ko yanzu fari ya muke magana ba ka jin tsoron ma kana yi ma don a ji cewa kana yi ya shaza duk wanda zai karatun ƙura'ani ga sama ba kowa ya hau mana sai ka takura mana mu ko mu yi shiru ko ka yi shiru ɗayan biyu ne in karatun ƙura'anin za ka ce mu kashe sai ka zo mu baka lasbika ka ta yi ya za a zo a jefa mu cikin haɗari tunda an ce ana karatun qur'ani kun shiru wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu to mu muna yin shi yana yi wannan wani irin abu ne mutane sun zama kamar kwakwale kamar na majina mun fi shekara muna magana haba fihi me nake cewa ne yau muna magana akan riya wato kai aiki ba dan Allah ba wato daga cikin musibar da take damun dan adam Allah kai mana afuwarsa kai mana afuwarka shedan sai ya kimtsa maka a ranka idan kai abu wani bai sani ba to kamar ba kai ba dole sai kai wani signing dole sai kai wani signing cewa ai fa kai wani abu turiya tana bin mutum tana lalata masa aikinsa yadda ka san ba ni sunan shi wato wuta tana cin auduga wani salaf daga cikin magabata bilmunasaba don ku ga muna sakin hanya karatun ƙur'ani yake yi a gidansa a turakarsa salaf ne sai wani ya yi masa sallama sai ya shigo assalamu alaikum sai ya shigo yana zuwa sai irin ba'au ne haka bai gama kimtsa ba bai gama karasa ayar ba sai wannan mutumin sai ya shigo masa karatun ƙur'ani ko yake kullum sai ya ɗauki bargonsa sai ya lullube ƙur'anin sai ya gyara zama ce wa alaikum salam wa alaikum salam wallahi tallahi malam me yasa yayi wannan wai baya so wani ya gama yana yanci ma yana karatun Qur'ani ko ya ga yana karatu mu yanzu nan gashi wani yana mana azaba a nan gurin yana daga sauti saboda tsaba tsare aiki dan Allah yayi so shi ya fi son Allah ya san yayi ba ruwansa da rabon dan adam a ciki annabi ya gaya mana a hadisi dan maganin riya wai cikin mutanen da Allah madaukin sarki cikin mutanen da ubangiji maɗaukin sarki zai musu a zai musu inuwa ranar da babu inuwa in ba tasa ba shine wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yami shimaluhu ma tunfiqu yaminu wai ka dauki sadaka ka bayar hannunka na dama ya bayar hannun hagun ma bai ma san ka bayar ba shi kansa hannun hagun din ka koye masa kar ya gane cewa na dama ya bayar mai kokarin bayarwa a koye ya dunkule ya bayar hatta hannunsa na jikinsa bai san ya bayar ba saboda ɓoye aiki duka wannan a hadisai ne muna nan muna karanta su sun zama tarihi kawai amma mutum yanzu ya zo ya ki uban taro ana taro ana kaza yana kada babban riga ya zo ya ce to ni dai yanzu na abin nan na ba da dubu ɗari kaza sai shiru ya ga fuskar za a yi ihu ne a in gurin siyasa ne a yi cafi in gurin addini ne a yi kambara kuma wallahi ƙarya yake yi ƙarya yake matsiyaci ƙarya yake yi akwai waɗanda dama sai su wanke riga duk in za a yi lancin ɗin wani abu sai su su ta sakin miliyoyin kuɗi ko dubu ɗari kaza bilal azim sai a shekara bakwai ana bin su ba su ba da wannan kuɗin ba kuma galiban wannan kudaden da ake bada ni na bada dubu ɗari kaza iyali na sun bada dubu ɗari kaza wani ya bada dubu kaza a zo a haɗa masa wajen miliyan biyu ko miliyan uku wallahi sai a shekara uku ana bin su bai bada ko naira ɗaya ba so yake aji am ya faɗa kun ji kun yi ihu am yaɗa an ce yayi kaza damun ku ya damu ku ji ba Allah ba shi yasa wasu sun zo ana lanci suka ce to jama'a mu dai da Allah mun fi son kashi za a kira cif lanca zai zo lanci mai gabata ya ce to jama'a dai mun kafa ka'ida nan kashi muke so ko a ba mu kashi ko a ba mu cek a rubuce to akwai wanda zai rubuta cek din ma ya faɗa kuma ƙarya ne ba komai a cikin akawun nan ya rubuta maka miliyan biyar ba dubu biyar a ciki wallahi abin da ke faruwa kenan ko kwanan nan akwai wani taro da muka ji ga abin da wani sunan shi an gayyaci sarki an gayyaci wane ne gwamna an gayyaci waye mu da ban wa'azi muka je mu yi ba alƙawarin kuɗi muka je muka yi wa'azi kai wa'azi a bada ce muku a bada kaza yan kwamitin suka da suka ce malam kaga dai alƙawarin da aka yi bala ko naira ba su ba mu ba ganin sama alhaji ne ya zo ya cika guri da babbar riga an girmama shi an yi ihu ya ce wallahi malam ganinsa ma sai kai awa uku hudu kana kofar gidansa ‘ya'yansa ko masu kula da shi su ta wulakanta ka ce da Allah ku je ya ce ba lokaci yanzu ku je ku dawo ku je ku dawo ku je ku dawo sai ku shekara uku kuna ku je ku dawo sai ku haƙura na ba da fili na na kaza ya ba da fili ka zo da takardun mana to kafin ku karɓi takardun sai ku yi shekaru bai ba da takardun ba riya shi ne za ga mutum kaga yadda riya ta samu gindin zama mutum zai zo ma'aikaci ne na gwamnati ko gwamna ko shugaban ƙasa ko sanata ko wane ne kudin mutane ne fa kudin talakawa ne kai da aka ce ka zama gwamna ko ka zama sanata ko ka zama dan majalisa ko ka zama shugaban ƙasa ko wane ne sauransu hakki ne na mutane aka baka ka yi musu aiki kai din ma'aikacinsu ne kuma biyan ka ake yi akwai allowances ɗinka akwai wasu benefit naka kai ma da kake amfanuwa amma mutum zai zo idan yayi abu sai ya ɗauki sunansa sai ya rubuta a jiki ya ɗau sunansa ya rubuta saboda me na farko dai ba da kudinsa yi ba hanyar nan da ya yi ba da kudinsa ba ne kuma watakila yana da kudin da zai hanyar da kudin fa gwamnati ne kudin ku ne fa kurin wakilci aka sa shi ya zo ya tsaya a kai idan ya yi sai ya rubuta sunansa shi ya yi wanda bai da hankali ko wanda baya gane sai ya ɗauka shi ya yi da kudinsa ba da kudinsa yi ba duk wani wanda ya gina wata makaranta ko na abu inda da kudin gwamnati ne ba kudin sa bane ma'aikaci ne kurin amma ta mudariya ta samu gindin zama yanzu ya zama dole ban an yi aikin sai an sa suna wannan yayi rubuta wannan yayi alama sa wannan yayi saboda ana mulkan mutane an mai da su dabbobi amma inda suka san ya kamata kurin aiki ake ta yi kawai daman kai ma'aikaci ne ka ta musu aiki da kudin su kawai amma yanzu in kana buƙatar in kwalbatin ku ya lalace ko hanyar ku ta lalace sai a tura wani mai surutu har ma ya fashe da kuka yana kuka yana roƙon gwamna don Allah a taimaka mana mai girma gwamna a taimaka mana hanyar mutu kaza ana roƙonsa ana kuka ana cewa ya zo ya taimaka gaji ya kace kuɗin gidansu ba kuɗin gidansu bane ba kuɗin shi bane ku yi haƙuri ita ce gaskiya guda ɗaya ko da daɗi ko ba daɗi shi ya san ba kuɗinsa bane shi ya san ba kuɗinsa bane to amma abubuwa sun canja dole sai ka yi ƙarya dole sai ka yi bambaɗanci kaza shi kuma da daman shi ma ya muku to rama yake shi kafin ku zabe shi ya zo yana dan Allah ku zabe ni dan Allah ku zabe ni ya je masallacin ku sallah kun abana ya je kaza yana ta nema ku zabe shi ku zabe shi ku zabe shi ya ta lobeyin shi ma kamar yadda kuke lobeyin din sa a rediyo to ya yi lobeyin din ku ku zabe shi ku zabe kuna danna masa kula ya hau to ku kuma za ku dawo kuna roƙon sa kuma dan Allah ka taimaka mana dan Allah ka taimaka mana dan Allah ka taimaka mana ka san me yasa saboda an bar Allah to jama'a ku yi ku yi aiki dan Allah kada mutum yayi dan mutum dan duk wanda iwaye gari yana yin aiki dan wani Allah to ya shiga uku wani kuma haka yake haka rayuwarsa take ita ka yi kajiyar suna da alaka ka yi kajiyar ka san yadda za ka kajiyar mutane su su san ka yi da sauransu wani fa yanzu uwarsa an yi taimaka ko ubansa ya so sai an yada in kannansa ba su je suka faɗa a wani wuri ba to akwai matsala uwarsa fa ya taimakawa ubansa ya taimakawa kai shekara nawa kafin ka zo duniya ma suke taimakonka da uwarka da ubanka ka gama yarintaka ka gama girman ka iyayenka su suka taimake ka amma wai mutum in ya taimaki iyayensa wai wai ce wai a nan na gama musu kaza ma ai ko faɗa ma ba su yi ba an ki a faɗa Allah ya ma albarka jira yake sai mai godiya kai wa ubanka wani abu kai wa uwarka wani abu kuma kana jiran sai an yi amma godiya akwai wanda fa in yayi wa uwarsa wani abu sai ta turo yan godiya idan yayi wa ubansa wani abu sai ya turo yan godiya kai ma in yi maka wani abu in baka turo kwamiti suka je suka mai godiya ba to ba zai sake maka ba saboda mai yan godiyan nan sun san an yi wani kuma abin mamaki masu imani shi kuma idan yayi aka yi masa wannan shi kuma ya daina yi dan Allah ya ma baya son kowa ya sani dan wani in ya maka wani abin alheri in ya ji ka faɗa wani sai ce me yasa ka faɗa ina ruwanka na sa ka ne dan Allah na ma shikenan ya toshe ma kofa ya daina maka so idan mutum ya maka wani abu ya ce baya so ka gaya kowa to ka bari baya so ka gaya kowa ita mai addu'a yanzu mutum sai ya zo ya dauki mota sabuwa kar ko ya rufa maka asiri ya maka wani abu na alheri sai ce dan Allah ni da kai ne don Allah ne ina son Allah ba lada ban da bukatar wani ya sani to karka ce a ai sai na je na faɗa kaza kaza to in kai sai ji ba daɗi saboda yana so ya gwada imaninsa ya yi don Allah din ba wanda ya sani sai kai sai shi magabata na kwarai malam ana ba mu labari duk akwai shi a cikin hadisi don su ya kiriya billahi azimu malam mutum in zai taimaki makocinsa zai wani abu makamancin wannan sai bari sai dare yayi sai da ko buhun abinci ya zo daidai kofar gidansa sai ya ajiye masa wannan abu su da a da sun sani in kaga wani abun alheri ya ajiye a kofar gida wani ne ya kawo ma ba mamaki makocinka ne baya so ka sani dan saboda kar ma gobe ya fito baka gaishe shi ba ya ji ba daɗi ko kuma kai ka ji ba daɗi su bayarwa suke dan Allah sai mutum ya turo a maka abin arziki baka san shi ba haka suke inda suka ci gaba amma mu kuma ina sai an buga a jarida sai an faɗa sai an yada to rayuwa kanta a cikin irin wannan system ɗin cikin irin wannan tsarin yana da influence yana da tasiri ya sa ka wayi gari malanka ta aikin banza eh to ai shi bature tunda ba halal ba haram ce shi ba ture duk abin da ya sai an faɗa subhanallah eh ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ai duk sun tashe mu daga tsarin da musulunci yake so mu duk sun tashe mu shi ɗabi'ar bature baya maka abu don Allah dama kawai ya maka don ya bautar da kai kuma nan gaba sai ya maka gori dole ne kuma in kai ba a rubuta ba ba a lancin ba a faɗa ba to akwai matsala sabon da ke faruwa kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil na'am eh eh wallahi yanzu wani zaka ga mallam akwai arzikin Allah ya bashi yana yi yana yi yana bayarwa yana yi amma ya wace hanya yake yi sai an yada taimako ne zai bayar sai ya gayyato gidajen rediyo fa taimako ba sai ya gayyato gidajen rediyo za a raba kayan abinci ne ko wani abu shi fa zai wannan dan Allah ne nasa ne wai sai ya dauko yan talabishin sai ya dauko ka a dauka a buga a yada alajiwa ne yayi ji dan Allah Allah ya sawaye sai ya ce fataraka husaldan ko laisa alaihi shai ba komai akan falalan dutsen abdullahi dan abbas ya fassara shi haka asabaha wabilun matarun shadid in an ce matar shadid in an ce wabil ana nufin matar shadid sai attallu attallu kamar yayyafi attallu al-mataru saghir al-qatar alwabilu ruwa mai tarin yawa fa illam yusiba wabilun fa tal kenan yace hada masalun amalul mu'min wannan misali ne aka buga dangane da aikin mu'mini kalmar ya tasanna lam ya tasanna lam ya tagayyar kamar yadda muka faɗa da ƙarshe ya kawo mana hadisin salatul khawf yace yanda ake ya taqaddamu al-imam wa ta'ifatu minan nas liman zai wuce gaba da wasu mutane wa yusalli bihim al-imam raka'atan imam zai salla raka'a daya kar ku manta ita sallar tsoro dama raka'a biyu za a yi ta a wani kaulin wa takunu ta'ifatun minhum bainahum wa bainal aduwi lam yusallu sai a samu su jama'ar za su kasa kansu gida biyu imam zai zo yi sallah raka'a daya da rabin mutane wasu kuma rabin suna can suna fuskantar abokanan gaba su ba su yi sallah ba وإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا idan waɗanda suke tare da shi suke sallah raka a ɗaya tare da liman ista'akharu sai su ja baya makanan ladina lam yusallu su koma wurin waɗanda ba su yi sallah din ba wala yusallimuna amma ba za su yi sallama ba tunda raka a ɗaya suka yi wa yataqaddamu alladina lam yusallu fa yusalluna ma'ahu rak'atan wanda ba su yi sallan nan ba suke gadi a farko to sai su dawo su daɗa bin liman su yi sallah raka'a biyu raka'a ɗaya tare da shi kaga shi liman ya yi biyu kenan tunda ya yi ɗaya da waɗancan ya yi ɗaya da waɗannan ko ba ka bane sun mayan sariful imamu sai imam ya juya wa ƙasar da rakatai ne shi ya yi raka a biyu fa ya koma kullu wahidin min ad-da'ifatai ne kowane bangare da cikin jama'an nan guda biyu sai su tashi su cika raka'a ɗaɗɗaya fa yusalluna li anfusihim raka'atan ba'da an yansarifa al-imamu kowa ya rama raka'a ɗaya kenan za ku yi raka'a ɗaya jam'i tare da liman raka'a ɗaya kuma kowa ya je da takwabinsa yana ƙarisawa ka san yadda za ka ƙarisa raka'a ɗaya Allah karim fa yakunu kullu wahidin min at-ta'ifa wahidatin min at-ta'ifatayn qad sallu qad salla raka'atayn kenan kowane bangare daga cikin jama'ar sun yi raka'a biyu kenan fa in kana khawfun huwa ashaddu min dhalika to in kuma tsoron ya fi haka dan akwai tsoron da ba zai bari ba ku rabu gida biyu in aka samu mugayen abokanan gaba masu kayan fada da makamai ba zai yi ku raba kanku biyu ba dan za su yi halaka ku to annabi ya ce sallu rijalan kawai kowa ya sallah yana kan kafarsa kawai kana tafiya kana sallah kawai kana tunkaran abokin gaba kana sallah kawai qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbilil qiblati aw ghayr mustaqbiliha ko kuma rukbanan suna kan abun hawa suna kallon gabar ko ba sa kallo a sallar tsoro ba wani magana kalli gabar ko ina ma ka buga kawai ko ina Allah yana nan in kaga ana fuskantar gabar ai da zaman lafiya ne ana kayya kayya ina ba wani magana kallon gabar imam malik yace kala nafi'un la ara abdullahi ibn umar zakara dalika illa ar rasulillah ina ganin abdullahi dan umar bai yi wannan bayanin sallar ba face ya jiyo ta ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to jama'a abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure na Allah ya mana afuwa na mu ne tambaya idan ana karatu a cikin sallah zaka ga yana dauko ayatan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na'am za ka da masalata wajen sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ka ce muhammadu rasulullah na'am to kafin ya ce ya ci gaba Ya ci gaba sai a yi sallah.
yawwa sai ka zama sati ya ce sallallahu yana iya yi wa liman ya jawo ayar muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga dukan kunci sallallahu alaihi wasallam to akwai umarni cewa annabi ya ce marwaci shine wanda aka kiraye ni bai mun salaci ba albaqilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya marwaci wanda aka ambace ni a wajensa bai yi mun salaci ba kenan an umarce mu in mun ji an kira annabin mai salaci da an ce muhammadu sai mu ce sallallahu alaihi wasallam da an ce rasulullah sai mu ce sallallahu alaihi wasallama kuma ya dada kwadaitarwa ya ce wanda ya fi kowa kusanci da ni a cikin ku wanda yake yawan yi min salati in kana so Allahu akbar Allahu akbar idan kana so ka zama kana kusa da annabi ranar tashin alkiyama a ce kana kusa da manzon Allah to ka yawaita yi mai salati sallallahu alaihi wasallam mai yawan salatin annabi to shine da yake dabda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duk kwadaitarwa ne akan ayyuka annabi salati yi wa annabi salati ibada ne sai to wannan hukuncin ya shafi sallah malamai suka ce a banda in ana karatun qur'ani a cikin sallah na waje wanda ba sallar yake ba zai yi sallallahu alaihi wasallam amma wanda yake cikin sallah shi kuma a'a a lokacin shi kuma zai saurara ne shi kansa liman din ba zai ci sallallahu alaihi wasallam in yace muhammadur rasulullah ba zai ci sallallahu alaihi wasallam a zai ci gaba da karatun sa ne na qur'ani so kuskure ne abin da ake yi idan an ce muhammadur rasulullah sai ka ji masallaci ya dauka sallallahu alaihi wasallam la banda a cikin sallah sai dai a wajen sallah banda a cikin sallah sai dai a wajen sallah duk nasoshin da suka ce ayi a wajen sallah ne ba a cikin sallah ba an gane ko to sai na biyu yake magana cewa idan an kan kasar kiyama alaisa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al-maut akwai fadin cewa subhanaka fa bala eh wannan kuma wannan ya tabbata kowa zai fada ko a cikin sallar ne kowa cikin sallah ne kwarai kuwa haka na karshen sautin ne eh duka wannan eh, suratul mulk da da suratul qiyama ah, laysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta wannan salaf suna fada subhanaka fa bala eh subhanaka fa bala wannan jaiz سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته